الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين da yardar Allah maɗaukakin sarki a yau muna ladi 25 ga watan ramadan a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 1444 wato daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da goma sha shida ga watan hudu a miladiya 2023 a insha Allah za mu dora a kan tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki da muke karantarwa a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokacin jiya idan ba manta ba mun kwana kan aya ta ɗari muka kwana cif madalar ma ya ce ta 99 makon insha Allah zai tashi da kan ta ɗari ɗin mana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayaninsa tashe da kan kullawan tumɗin muji
kullawan tamlikuna kaza ina rahmat rabbiya idan la'amtaktum kashyata linfaq wa kana linsanu gatura to bismillahir rahmanir rahim ubangiji subhanahu wata'ala na cewa a tokul ka gaya musu ya muhammadu lau antum tamliku na kaza irin rahmat rabbi da ku kuke rike da taskar arzikin ubangiji na kuke rike da ruwan sama kuke rike da sauran arziki allah ya ce idan wato la'amsattu da ku rike kun yi rowa wato kashe infaki saboda kuna jin tsoro in za ku bayar zai kare wato fatattaru saboda haka sai ku yi rowa wa kanal insa da katura mutum mai yawan ruwa ne ka tuna mun fasara ta na'am wala kada ta na musa tisiya ayatun bayyanatin fasal bani isra'ila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la azunnaka ya musa masbura ubangiji yace wala kada ta na musa tisa ayatin bayyanatin hakika mun bawa annabi musa alaihi salam ayoyi guda bakwai wato bayyanannu wato mun ba shi sanda mun ba shi hannu mun ba shi sanda mun ba shi ruwan dufana mun ba shi fari mun ba shi wato kwarkwata mun ba shi kwadi mun ba shi jini mun ba shi shafewa mun ba shi shekarun kwari mun ba shi wato wato rashin aihuwar 'ya'yan itace waɗannan dukkan su ayoyi ne domin ita aya a gurin ubangiji dukkan wani abin da yake wato zai gagari wani dan adam wanda sai ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake banta da wannan shi ake kira aya ko zai faranta rai ko kuma wato abin da ya tada hankali wannan aya ne domin aya shine wani abin da Allah yake kawowa domin ya faɗakar da mutane wato su fahimci kaɗai takansa su fahimci cewa shi shi kaɗai shi ne ubangiji wato wanda ya isa ya haka kuma in yayi shi shi kaɗai shi yake da iko wato idan na jarrabawa ne ya yi wannan ayan Allah saka da alkhairi shi kaɗai yake da wannan ikon saboda haka anan in kun ga akwai ayon da muka jero akwai wanda suke jarrabawa ne ma akwai wanda suke jarrabawa kamar yanzu hannu annabi musa alaihi salam yana daga cikin mu'jiza da Allah ba shi idan ya sa hannunsa aljihu ya fitar sai ya zama wato yana haske kamar zeba yana dauke idanu ba kai sa kalli hannun ba saboda tsabar haske kamar zeba ya dauke maka idanu idanun sai ka gaba da iya kallo ba wannan aya ne daga wajen Allah ba tsafi ba ne in ya sa hannun a hamatarsa in ya fitar shikenan kuma hannun sai ya kamar toci ne ka kashe ta sannan Allah ba ya sanda jiya mun danyi bayani a takaice irin aikin da sandan yake masa ana jin karatun mu da dare ne ko ubangiji subhanahu wataala lokacin da zai aike shi gurin firauna bayan ya bar annabi shu'aibu sun yi alkawari da annabi shu'aibu zai masa kiwon dabbobi bayan ya gudu kenan ya bar firauna a gudunsa na farko kafin ya koma na biyu lokacin da ya kashe wannan bakin da suna neman za su kashe shi ya gudu to da ya gudu ya je madiyana wato garin annabi shu'aibu inda za mu iya tuna kissar da aka ce ya je ya tadda wato mutane suna ban ruwa a dabbobinsu a wata rijiyar garin guda daya ya je ya zauna a matsayinsa na bako bai kula kowa wasu basu kula shi bai na zaune yana zaune ya ga kowa ya zo ya yi bayan ruwansa sai waɗansu yara 'yan mata guda biyu yara ne da dabbobinsu suna ta tare dabbobin suka su haɗe da na mutane duk sai da mutane suka gama bayan dabbobinsu suka kuma tura wato dutse suka rufe baki rijiyar yan matan nan suna tsaye ba wanda ya taimaka musu ya musu bayan dabbobi sannan ko ba wanda ya ba su aran abin bayi su bayan dabbobinsu daga baya suka zo suna kokari su su ture dutsen nan su bayi annabi musa yake tambaye su me labarin ku so ka ce mu mahaifin mu tsoho ne bashi da karfi ko bashi da ɗa namiji mai karfi sannan mu ba mu da hali mu shiga cikin wannan kokuwar mazajen mai bayan dabbobin saboda haka shi yasa ba ma shayar da dabbobin mu har sai mutane sun ɗebi ruwansu sun gama sun tafi tukunmu mu zo ko mu shayar da dabbobin mu ya tashi ya ɗauki dutsen ya ajiye shi a gefen rijiya ya karbi karbin su gugan su ya musu bayan dabbobi kuma ya koma gindin bishiya ya koma ya zauna to suka koro dabbobin gida suke ba wa babansu labari cewa ya ce ya aka yi kuka dawo a lokacin da ba ku saba dawowa ba ba ku dawowa da wuri haka suka ce ai gashi gashi abin da ya faru wani bawan Allah ne mutumin kirki baya ko iya kallon fuskar mu ya tambaye mu labarin mu yana zaune muna ga bako ne mutumin ya shahar mana da dabbobi kuma ya koma a zauna saboda haka amma muna masa godiya ya ce a baya bukatar godiya mu koma mu tafi to ya ce a je a kira masa shi to sai ga annabi Musa alaihi salam cewa babanmu ya ce ka zo yana neman ka zai sakanta maka da wannan karimci da kai mana sai sai ku je ku ce ba na bukata da suka taho gaya babansu ya ce a shi bai bukatar sakamako shi dan Allah ne ce to a koma a ce yana neman sa to da zai zo din ma su da suka kirawo shi suna gabansa iska tana kada musu hijabinsu ya ce ku dawo bayana ya ce idan kun ga inda ya kamata ne kwana sai ku sanar da ni ko ta hanyar jefa dutse ko kuma ta hanyar tunda shi ya shigo na alkarir bako ne bai san ina ne gida annabi shu'aibu ba har sai da ya je kamar da ubangiji yake ba labari da ya je ba wa annabi shu'aibu labari ce masa kai bako ne ya ce ni bako ne daga ina kake ce ni daga guri kaza nake ina za ka yi ce kaji kaji abin da ya fito da ni saboda haka sai ya ce masa nan ka tsira wato na jauta mina kaumi zalimin ka tsira daga mutane a zalimai to bayan ya zauna ya ga annabi musa ya nutsu sai yake ce ‘ya'yana sun bani labarinka don ‘yar ce masa ta a baba ya abati ista a jirgu ka ɗauke shi ɗan ƙodagu fa'in da kayar almanista a jartar ƙawiyar aziz amin mafi na ƙawiyar amin mafi alkairin wanda za ka ɗauka ka bashi aikin aikin ƙodago aikin barema ka ɗauki mutum alkawi mai ƙarfin yin aikin zai iya yin aikin sannan ka ɗauki al'amin zai maka aikin da aminci babu ha'inci kuma dukkan dan barema wannan shine abin da ya kamata in kana neman dan barema a kowane irin aikin aikin aikin kodago to ya zama kan akwai wannan sifa guda biyu na farko zai iya yin aikin kuma zai maka dan Allah yana da amana yawwa kowane irin aiki da zaka samu to waɗannan wato sharuɗa ne wannan kamalar aiki ka ba mutum aiki na farko zai iya aikin na biyu kuma yana da amana to sai ya ce masu za ka yi kiwon dabbobin nan na shekara takwas ce wannan shine sharaɗin da za mu yi da kai zan kuma ladan kiwon ka kuma zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan na guda biyu amma kuma in ka yi min gyara ka kyautata ka min kiwon dabbobin na shekara goma wannan kuma a gurin ka ne amma ni nawa sharaɗin sadakinsu kai min kiwon dabbobi shekara takwas shine sadakin sadakin ɗaya daga cikinsu shi annabi musa ya ce masa wato ayyamal ajalai ne ka bai tufala uduwan kowane irin ma wato zabi ne ko shekara ta kwadun ko goma babu wani laifi to dai nan wannan magana ta tsaya bayan ya gama masa kiwo ya dauko sanda bashi to wannan sanda ce warce mujizar annabi musa an ce sanda ce ta annabawa tana gurin annabi shu'aibu suna gadanta daga wannan annabin zuwa wannan yanzu annabi shu'aibu tun da ya tsufa shi ma ya gadar da sandan wa annabi musa kenan saboda haka ya bayan sandan ya yi kiwon dabbobi da ya gama ya ɗebi iyalansa suka kama hanya to cikin damana suka bar madiyana za su tafi a hanya allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi musa manzanci domin dare ya yi an danna ruwan sama ga sanyin dare suna cikin tafiya a cikin dokar jeji suna makyarkyatar ɗari shi da iyalansa alkur'ani ya ce amma ba ba da labari annabi musa ya haifi yaya ba yayan nawa ne da shi da wani matar tasa kusan daga nan ma dai daga gurin inda ya ce wa iyalansa yake cewa inni anastu naran ya ce da hango mana wuta ku zauna a nan ko haka Allah ce kala li alihi inni anastu naran imkuthu kala li alihi imkuthu yace wa iyalansa ku zauna anan inni anastu naran ne na hango wuta zan je gurin wutar laliya atikum bi qabasin aw ajidu ala nar hudan ko dai in samu muku wuta da zamu zo mu hura mu ji dumi wato mururuma ko kuma mu samu labarin hanya dan an ce sun bata tunda baki ne kuma sun da wata hanya suna ta tafiya babu gida babu gari a cikin dokar jeji ruwan sama ya musu duka ga sanyin dare annabi musa sai ya hango wuta ashe ba wuta bane babbar magana ne ya ajiye iyalan sai ce bari je gurin wutar ya zauri yana ta tafiya na tafiya na neman inda zai je samu wuta can inda ya je ya ga wani haske ne yake saukowa daga sama Allah ya ce masa ya Musa innani ana Allah ai ni ne ubangiji fakala'ana alaika innaka bil wadi al muqaddas tuwa cire takalminka yanzu kana wani kwari ne mai albarka ya cire takalminsa nan annabi Musa suka yi magana da ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya tambaye shi mai hannunka yace sanda ta ce saboda aka ce daɗi da kewa ya ɗebi annabi Musa alaihi salam abin da aka tambaye shi ma in ta bada masa wucewa yake Allah ya ce masa ma taka biya minika ya Musa me a hannunka kala sai ce hiya asaya sanda ta ce maimakon ya shiru sai ya ce a tawakkau alaiha wa hushu biha ala ganin wani fiha ma'arib ukura ina kora dabbobi na ne da ita ina tafiya ina dogarawa ina kora ina amfani da yawa da ita da ruwa ne bayan dabbobi na ne kaza ne kaza ne yana ta bada labari wa Allah to Allah sai ya ce masu to maza yanzu zan ake ka da ayoyi na ka tafi zuwa gurin fir'auna fir'auna da ya gudo fa yake jin tsoro ya kashe shi shi yasa Allah a cikin labarin annabi Musa ya ce wa fatanna ka fituna mun jarrabe ka jarrabawa tun daga aihuwar annabi Musa ake jarrabansa tun yana ciki tun yana ciki ake yanka yaya maza mahaifiyarsa ta kwanta da tsoro ta tahi da tsoro tun yana ciki aka ta kuma aka haife shi da namiji tsoron ya karu Allah ya ce in ana jin tsoro fir'auna zai zo kashe to a sashi akwati a je a jefa a teku ana jarabawa ne yadda ake jin tsoron karka mutu kuma duk aka ce a jefa ka a ruwa ba kowa ba mai gadi haka ta sashi akwati ta je ta jefa shi ba yadda za ta yi aka kuma tsunto shi kuma aka kawo shi gidan da ake yanka yaran gidan fir'auna a nan ya ci tuwon fir'aunan kuma ya girma a gidan shi da fir'auna kowa bai san kallon kowa in annabi musa ya kalli fir'auna sai fir'auna ya kaura kansa sai ce a matarsa ni wannan yaron ban na san kallonsa sai yaro ne ya haƙuri sai haƙuri inda suka haɗa ido sai ya kaura kansa sai yaron nan ki ɗauki yaron nan to haka ya zauna a gidan har inda da ya damu da shi ya ce wannan yaron ba an ya ku yaron nan ni ba yaron nan daidai kullum ina gani sai na ji gaba na faɗi ba shine mai matsalar nan ba ta ce wallahi ta ce a yan gaga yayi abu yarinta ne shine ya dauko garwashin wuta da dibino ta ce bari ga in yaro ne ya ajiye masa garwashin wuta ajiye masa dibino annan musa zai kai hannunsa ya dauki dibino sai malaka jibril ya tura hannunsa ya dauki garwashin wutar ya danna a bakinsa nan ne ya kona harcansa har shi ne da Allah ya ce masa ka je gurin fir'auna sai yake cewa ya ubangiji ga dan uwana annabi haruna wa afsahu minni lisana ya fi ni dadin magana dan shi yana da gura-gura tun da ya kona harshen sannan sai ya zama yana da rikitaccen baki Allah ya ce tare dai za ku je saboda haka wannan dai waƙi a takaice muka koro sama da ta saboda za mu ji wani kissa ta nan da Allah ya ce hakika mu ba wa annabi Musa ayoyi guda tara to wannan sandan yana ciki da Allah ya ce masa me a hannunka ya ce sanda ta ce sandan yana amfani da ita dewa shi yasa sai ya zama hannun annabi Musa shine aya ta farko tunda ai shi Allah ya halice shi a cikinsa ita ce aya ta farko idan ya sashi aljifin sai fitar da shi babu wanda ya sai kalla hannu na saboda tsabar haske in ya danna shi a hamata sa ya fitar shi kenan sai ya koma noman hannu sannan kuma Allah ya sanda sannan wato ubangiji ya bashi ruwan tufana ruwan tufana mun gane ko sannan Allah ya bashi fari aljarad fari yawa sannan ya bashi al'ummal kwarkwata waɗansu kuma su ce kudin cizo waɗansu su ce kaska duk suna gina kummal amma kummal ɗin dai ana nufin kwarkwata ne ko kudin cizon shine wanda ke ɓuya a guri ya hayyafa 'ya'yansa sannan allah ba shi fari duk wayannan musibu ne allah ke jaraban 'yan bani isra'ila da shi wanda sai sun dawo gurin annabi musa za su ce ya musa udu lana rabbaka la yankashafta annar rijiza la numinanna laka roƙa mana ubangijinka in yaye mana wannan musibar wannan karan kan zamu in an yaye musu kuma sai su koma saban su sai a aiko musu kaza an fara musu daga ruwan tufana sati guda ba a yanke ruwa ba suka je suka roƙi annabi Musa ya daga hannu ya addu'a Allah ya dauke ruwan suka koma saban Allah ya sake ya Allah ya koma musu da fari ko ina suka shiga ka ɗau lomato ka buɗe bakinka za ka kai lomato sai fara ta daga lomatuwan shiga bakinka haka Allah jarabe su da fari sannan a koma kan kwarkwata a koma kan kwadi a koma kan jini ruwa kana jawowa ruwa a rijiya sai gan shi ya zama jini ka zubar ka jawo wani kana ɗauka za ka yi bakinka sai ga ya zama jini haka suka roƙi annabi Musa ya roƙa musu Allah da an yaye musu kuma su koma kan kafirci sannan Allah ya shafe waɗansu wayanda wato aka hana su sun kifi ko kuma aka hana su cin kitse raƙumi suka narka suka sayar sannan Allah ya jarbe su da shekarun fari Allah kuma ya jarbe su da tawayar amfanin gona to duk wannan Allah yana ba wa manzan Allah labari ne cewa ba mushrikan makka bane suka saba yin wato sako in sun ga wahala su roƙa a yaye musu kuma an yaye musu su dawo kan saban Allah sai ce ganin mutanen fir'auna mutanen annabi Musa Allah ya ce wala kada ta yana tisa ayatin bayyanatin hakika mun ba mu annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu Allah ce fas'al bani Isra'ila ya Muhammadu idan baka sani ba tambayi yan bani Isra'ila wato ka tambaye su aka ce su'alu takaririn ne wai ka tambaya dan tabbatarwa ne annan Allah ya ce na gamsu ni ba zan tambaye su ba wato waɗansu malaman suka ce a dan a tabbatar wa mushrikan makka ne su su je su tambayi wato wato yahudawan madina cewa ai ga su a madina zai tambaye su wannan labarin yana nan a littafin attaura Allah ya ba wa annabi Musa ayoyi guda tara ko yaya yanzu alkur'ani ne ya zo da labarin to haka wannan zai nuna gaskiyar alkur'ani da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya ce wato kamar ka ce mu su je su tambayi 'yan bani isra'ila labarin ayoyi guda tara da Allah ya ba wa 'yan bani isra'ila a lokacin annabi musa salam Allah ce iz ja'ahum yayin da annabi musa zo musu faƙala lahu fir'aunu da annabi musa zo na wa'azi fir'auna sai ya ce masa inni la'azunuka ya musa masura ne wato ina ga kai dai musa nan ina zato an maka sihiri maskuran an ɗauke maka hankalinka wato da sihiri shine magaluba ala aqalika an rinjaye ka kan haka an wato hankalinka wai saboda ya zo ya ce a daina bautar gunki a bautawa Allah shi kadai kala sai ubangiji ya ce da kana alifta قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا wato ubangiji da ya ce mun aiko ayoyi nan guda tara wa annabi musa aka ce sanda a wato ita wannan sanda akwai hannu na farko wanda wato idan ya haɗe hannun a jikinsa ya fitar da ita wato sai ta fita tana haske wato tana watsa haske kamar zeba sannan ga sanda a ita sanda in ya jefar da ita ta kira ta zama cijiya mai girma in ya kama ta ta koma wato sanda ga ruwan tufana ruwa ne wanda ubangiji ya saukar sai da ya cika musu gidajensu gaba daya ta ko ina ka shiga wato ruwa ne allah ya saki ruwan wato yana zuba saboda haka sai ya zama sun fada cikin musibar da ba za su iya dora abinci ba a wuta ba za ta kama a cikin ruwa ba ruwa ya cike ko ina to wannan yasa suka yi suka roki annabi musa ya roki allah ya yi musu allah ya ce ga waljarada wato ga fari farin suka je suka cinye musu shuka suka cinye musu amfani suka dawo cikin wato gidajensu su ma dai karshe suka yi addu'a suka roki annabi musa in musibar ta zo sai an koma gurin annabi musa amma in yi addu'a allah ya yi kuma to bauta kuma sai a je a bauta wa firauna yawa amma kuma in musiba ce kuma za a koma gurin annabi musa shi kuma ya wuce gaba ya roki allah amma da ya ce wal kummala wato kuma wasu suka ce ai kummalan ana nufin kaska ne wasu suka ce a kwarkwata da yawa da aka sani ne da fari su ma sun cika musu gidajensu da cikin abincinsu da abin shansu ko ina ka bude wato sai fari ga jini malam ya ce fankalabat miyahim daman jininsu gaba ɗaya koma wato a ruwansa na shansu ya koma gaba ɗaya jini har sai da suka yi kishirwa ta kusa wato ta kashe su Allah ya shafe musu dukiyoyinsu kamar da aka shafe dukiyar ɗan karuna ko Allah ya ce Allah ce faɗa masna bihi wa bidayihi al-ardh ko fa kasabna bihi wa bidayihi al-ardh muka kisfe dan karuna da kuma dukiyar tasa to kaga wannan khasu da damsu wato kusan duk ɗaya ne shi Allah ya sa ƙasa ta yi girgiza ta haɗiye shi dukiyar kuma gaba ɗaya shafe ta ta koma wato kamar dutse sannan Allah jarabe mutanen annabi Musa da shekarun fari da karancin amfanin gona an ce ɗaya ne domin in an rasa ruwan sama ya amfanin gona ba zai samu ba wasu malaman ko suka ce a iya samun ruwan saman ma amma kuma sai ga Allah kuma bai ba amfanin gonan wato aihuwa ba wayannan su ne Allah sai ya ce wa mutanen Makka su je su tambayi yan bani Isra'ila labarin ai ga sunan Yahudawa a Madina su tambaye su labari mana idh ja'ahum yayin da suka zo fa qala lahu fir'aunu inni la'azunuka ya Musa masura yayin da annabi musa ya je yake masa wa'azi sai yake ce ni ina ga wato kai kamar an maka sihiri ya ce daga lalimta ma an zala ha'ula ila rabu samawati wal ardi basair annabi musa ya ce masa ai ka sani ya kai fir'auna cewa ba mai saukar da wayannan ayoyi sai ubangijin samai da kasai wato ya saukar basair saboda ibra saboda abin saba lura saboda duk abin da Allah madaukakin sarki yayi wato yayi na aya ana so mutanen da aka yi musu su dauki darasi shine ba sa yadda ma'ana ibratan saboda izina ne saboda daukan wato darasi ne sai dai shi fir'auna bayya daukar darasi shine walakin naka tu'anidu kai kana girman kai wato baka daukan wato wato darasi annabi Musa ya ce wa inni la'azunaka ya fir'aunu masburan kai dai fir'auna ina zato kai kan halakakke ne shi ya ce wa annabi Musa ina zato kai annabi Musa an maka sihiri an rinjaye an rinjaye wato an rinjaye ka akan hankalinka shi kuma annabi Musa ya ce wa inni la'azunaka ya fir'aun masburan kai ina ganin fir'aun lalle wato halakakke ne wato ko kuma masarufan an alkhairi wato an juyar da kai gabanin alkhairi shi yasa wato ba za ka fahimci dalilan ikon Allah har wato kai imani ba fara da an yastafizu أن يتبسه من الرب فأغرقناه ومن معه جميعا na'am ubangiji ya ce wato fara da an yastafizzahum min al-ardi shaydan sai ya niya wato zai fitar da su daga kasar misra ya niya zai fitar da annabi musa alaihi salam wato da kasar misra fitarwa wato babu shiri allah ya ce fa garaknahu wa mamma'ahu jami'an sai muka dilmiyar da shi a baharun nil wato da shi da mutanensa gaba daya wannan ita ce wato sunnar allah idan kafirai suka kori annabin allah to su kuma ba sa zama sai dan kaɗan mun gane ko ayoyin da ka karanta mana a baya wanda ubangiji yake cewa inda sun fidda kai to ka sani su kuma ba za su zauna kilafaka wato bayan ka ba illa kalilan sai dai wato dan lokaci kankani shi yasa Allah ya ce fara da an yasafizahum min al-ard suka yi niyya za su kori fir'auna annabi Musa da mutanansa daga kasar Misra Allah ya ce fa agarakana wa man ba'ahu jami'an sai muka dilmiyar da fir'aunan da waɗanda suke tare da shi wato gaba da sai Allah ya halakar da su wato a kogin Nil Allah ce wa kullun sai muka ce wa qulna min ba'dihi min li bani isra'ila sunul rabb ai za ta wa dul akhirati ji'na bikum ladifa ubangiji yace wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila bayan Allah ya halakar da annabi ya halakar da fir'auna da mutanensa a cikin teku Allah ya ce sai kuma muka ce wa 'yan bani Isra'ila uskunul arda ku koma ku zauna a ƙasar Misra ɗin fa'iza ja a wa'adul akhira idan lokacin tashin alkiyama ya zo lokaci na fitar ku na ƙarshe kenan wanda za a busa kafo Allah ya ce ji'ina bikum lafifa za mu zo da ku jama'a jama'a za mu zo da ku gaba ɗaya wato lafifa ma'ana za mu zo da ku jami'an gaba ɗaya da kuɗin da Allah ya halakar da abokanan gaban ku a dalilin ku da kuma abokanan gabata kuma da aka halakar da su a dalilin ku Allah ya ce duk zamu kawo lafif kalmar laffu ne a kawo wannan hada a kawo wannan hada a kawo wannan hada shi ake cewa laffu laffu laffu kasa Allah ya ce lafifan ma'ana zamu kawo ku gaba ɗaya da wayanda suka bi Allah wanda a dalilin su Allah ya halakar da abokanan gaban su da wayanda suka kafircewa Allah wanda a dalilin kafircinsu Allah ya halakar da su duk Allah ya ce za mu kawo su gaba ɗaya. Wabil haƙi an zarna ku.
Wabil haƙi an zarna ku, wabil haƙi na zar. Wa ma arsalna ka ila bashiran wa nadira.
Ubangiji ya ce wabil haƙi an zarna ku wannan alƙur'anin wato da gaskiya muka saukar da shi. Wabil haƙi na zala da kuma gaskiya ya sauka. Mun gane ko? Ma'ana kenan wato kama an zanna lam ya'tarihi tabdil kamar yadda muka saukar da shi to babu kuma abin da zai zo ya taba shi wannan ya nuna kariya ta musamman da ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa littafin sa mai tsarki kariya ta musamman Allah madaukakin sarki ya bawa alqur'ani kariya kuma Allah ya yi alƙawari babu wani wato tawaya ko rikitawa ko inhirafi da zai shiga wato cikin alqur'ani mai tsarki dan cewa bi haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da alkur'ani nan wabil haƙƙi nazala da kuma gaskiya alkur'ani ya sauka ma'ana mun bashi kariya mun kiyaye shi a wani gurin yana cewa yana cewa laukana min inda gairin lahi da wannan alkur'anin wato da wannan alkur'anin daga wajen wani allah yake ba dan daga wajen allah yake ba lawajidu fihi ikhtilafan kathira da ka samu sabani mai yawan gaskiya cikinsa amma tun da gozon Allah yake kaga da gaskiya aka saukar da shi da gaskiya ya sauka to ba za ka samu toka da warware a cikinsa ba sannan har yanzu ubangiji yana cewa inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'anin sannan mun dora wa kanmu kuma kiyaye shi Allah ya dau alƙawari zai kiyaye alqur'ani shi yasa malamai suka ce duk sauran littattafan da Allah ya saukar wato attaura zabura linjila da sauransu dukkansu Allah bai alkawari zai kiyaye su ba shi yasa aka yi musu cushe a cikinsu amma alkur'ani Allah ya yi alkawari zai kiyaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato alkur'ani rabinsa yana hannun Allah rabinsa yana hannun bayan Allah duk wanda ya riko da alkur'ani ya yi riko da wato ya yi riko da igiya amintacciya shine Allah yake cewa wanda ya riko da alkurani fakadistan saka bil urwatul wuska ya yi riko da igiya amincacciya lamfisa malaha wanda yake in ya rike ta ba za ta tsinke ba saboda haka ubangiji yake cewa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadiran ya muhammadu ba mu aiko ka ba face ka zama mubashiran kai mai yawan albishir ne wato da gaman amana bil janna wanda ya imani zai shiga gidan aljanna wato wani ziran kai mai yawan gargadi ne ga wanda ya kafirce da alkur'ani wato zai shiga gidan wuta na'am wa qur'ana faraqnahu litaqrahu 'ala an-nasi 'ala muqt wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce wa qur'anan wato wato alkur'ani ne faraqalahu wanda muka rarraba shi ma'ana shine nazzalnahu mutafarriqan muka saukar da shi a lallaba a lallaba a lallabe a cikin shekara goma 23 Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani a daren lailatul qadari wato daga lauhul mahfuz zuwa wato zuwa baitul izza zuwa wato saman duniya anan aka ajiye alkur'ani kuma ana gutsuro shi kadan kadan ana wahayinsa wa manzon Allah gwargwadon bukata in bukata ta taso sai a gutsuro magana saboda a ba wa mutane waraka jiya muka ce fi shifa'un linnasi shi waraka ne ga mutane to in bukata ta taso sai a gutsuro sai a kawo in bukata ta saki tasowa sai a gutsuro sai a kawo wani lokacin a kawo sura guda wani lokacin a kawo ransu ayoyi wani lokacin ayar ma sai a gugutsura ta a kawo kaɗan mun gane ko nan jima a kawo kaɗan nan jima a kawo kaɗan ko kuma wata ran an kawo sai an yi sati ma ba sake kawo ba sai a sake kawo wacce kacan aya wata rana za a kawo suran an dade da kawo ta sai a kawo ta aya manzon Allah sai ya ce a je cikin waccan suran a duba daga guri kaza zuwa guri kaza a cusa wannan haka Allah zai wahayi wa malaka jibrilu shi kuma yanzu haka zai gaya wa manzon Allah cewa wannan ayar a saka ta a sura mai suna kaza duk surorin da malaka jibrilu ne da ba su suna kira ta kaza a kira ta kaza a kira ta kaza to haka aka yi Allah ya ce wa qur'anan alqur'ani ne farraqnahu farraqnahu muka rarraba shi litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muksin dan ka karanta shi akan mutane bisa jinkiri inda an saukar da shi gaba ɗayansa kamar da aka saukar da a taura ai da ya wahalar da ya wahalar amma shi yana sauka ne tare da kuma yi wa sahabban manzon Allah tarbiyya akan bin Allah din zaka ga duk ayoyin makka duk ayoyin da aka saukar a makka yawancinsu in ka kasa su kashi goma kashi tara da rabi dukkansu suna magana akan tauhidi ne kaɗe ta Allah kaɗe ta Allah a bar bautar gunki a bar bautar wani Allah a yadda Allah shi shi kaɗai shi ya cancanci a bauta masa shi ne mahalicin sama da ƙasa shi ne mai ruwa da iska shi ne mai dare da rana shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai wuta da aljanna shi duk ayoyin da suka sauka an kaga surorin makka to za ga duk yawancinsu babu maganganun umarnin shari'a ɗan kaɗan ne daga ƙarshe-ƙarshe to amma a madina nan ne kuma aka dinga saukar da shari'a ku yi azumi ku yi hajji ku yi zakka ku yi kaza hukuncin kasuwanci hukuncin jingina hukuncin gado hukuncin shayarwa hukuncin idda hukuncin takaba duk wannan hukunce-hukuncen duk a madina suka sauka to yasa za ka a cikin wayannan manya-manyan surorin suratul bakara ali imran suratul nisa suratul ma'ida so da yawancin su duk surori ne wanda suke wato na madina amma na ƙasa ƙasa gajejjerun surorin nan za a gansu duk a maka aka saukar da su saboda abin da suke karantarwa to alkur'ani ya sauka cikin shekara 23 an zama Allah shekara goma a makka ya yi hijira koma madina ya shekara goma sha uku kuma ya koma zuwa ga ubangiji to duk a cikin wannan ne aka sauka da alkur'ani in aya ta zo su haddace su haddace ta tare da karatunta da kuma aikinta sun haddace karatun kuma sun haddace aikin in gababin suka saba sai a sake saukar da wata kuma duk su haddace karatun kuma duk su haddace aikin ko wanda ta saukan ta rage musu wani aikin ko ta kara musu wani aikin to haka ubangiji ya dinga musu tarbiyyar ruhin su ta saukar musu wato alqur'ani saboda mi saboda liyafhamuhu da su fahimce shi Allah ya ce wa nazzalnahu tanzilan mu muka saukar da shi wato ɗaya bayan ɗaya tanzilan saukarwa ma'ana hasbul masalihi gwargwadon maslaha Allah ya ce ولا منه ولا منه به أو لا تؤمنوا نعم.
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تلي عليهم يخرون للأذقان سجدا نعم.
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ubangiji ya ce kul ka gaya wa kafiran makka ya muhammadu aminu bihi ku yi imani da alkur'anin nan aw la tuminu ko kuma an kun gada makar ku yi imani ma'ana wannan tahdidi ake musu bankoli ne wai tana tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro Allah ya ce gaya musu kul aminu bihi ku yi imani da shi aula tuminu ko in ga dama in kun ga dama kar ku yi imani Allah ya ce innal ladina utul ilma min qablihi waɗanda muka ba su ilimi kafin zuwan alqur'ani ma'ana kafin saukar da alqur'ani sune mu'minan ahlul kitabi kamar su Abdullah bin Salam su kan izayutula alaihim in an karanta musu alqur'ani yakiruna lil azqani sukan fadi su yi sujjada kan fuskokinsu wato sujjada suna masu wato sujjada wa yaquluna har cewa suke yi subhana rabbina ko karanta suna cewa subhana rabbina wato tsarki ya tabbata ga ubangiji musul wato sun tsarkake ubangiji bisa abin da bai dace da shi ba ma'ana tanzihan lahu wato tsarki ya tabbata ga ubangiji wato gabarin saba alkawari in kana wa'adu rabbina la maf'ula lalle alƙawarin ubangiji mu wajen saukar da alƙur'ani da kuma tashin alkiyama ko ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam maf'ulan wallahi abin ta cikawa ne a ta Allah ya alƙawari zai aiko annabin karshen zamani kuma zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne da alƙur'ani to wannan alƙawarin na ubangiji la maf'ula lalle alƙawari ne wanda lalle tabbatacce ne wato Allah ya yi shi ويكرون للأذقان ويكرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وبنجي يتي ويكرون للأذقان wato suna faduwa akan fuskokinsu yabakuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a alqur'anin yana ƙara musu khushu'i shine kaskantar da kai ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya Allahu ya Rahmanu faqalu mushrikai sai suke cewa yanhana an abu da ilahaini muhammadu yana hana mu bauta alloli guda biyu yana cewa mu bau wato ko yana cewa a to yana magana akan kar a bauta alloli guda biyu wato a bauta wa Allah daya shine suke cewa wai inna muhammadan yahana an abu da ilahaini Muhammadu yana hana mu bauta alloli guda biyu wa huwa ya da'u ilahan akara ma'ahu gashi kuma in yazo shi ma sai da kiran wani Allah daban tare da wani Allah wai ya ce Allahu ya ce Ar-Rahman to wai wanne za a rike ai Allahu sun yarda Allah to Ar-Rahman fa ai kaga shi ma kenan wato ya rike alloli guda biyu sai Allah ya ce masa qul ullaha قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا ولو لسماء مسلم نعم.
ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطر بها وابتغ بين ذلك سبيلا فقال سا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا na'am ubangiji yace wato kulka ce musu ud'ullaha wato ku kira Allah a ud'ur rahman ko ku kira ar-rahman duk ɗaya ne ko ku ce Allahu ko ku ce ar-rahman duk ɗaya ne wato du Allah ne domin ai samuhu bi ayyuhuma ku kira shi da kowane suna au duhu ko ku kiraye shi wato bi an taqulu ya Allahu ya rahman ko ku ce ya Allahu ko ku ce wato ya rahman ayyan mata da kowanne kuka kira daga cikin wa'annan sunan nakin wato falahul asma'ul husna Allah dai yana da sunan naki masu kyau Allahun sunansa ne mai kyau Ar-Rahmanu ma sunansa ne mai kyau ai da waɗansu ma ba su su kaɗai bane ma'ana wa haza ne minhuma yasa Allah ce falahul asma'ul husna Allah yana da sunan naki masu kyau Allahu da Ar-Rahmanu ma suna daga cikin su ma'ana wato ai ba su su kaɗai ne ma wato sunansu ba malam ya ce aifa innaha kama fil hadisi ya zo a hadisi Allah ya ce Allahu lazi la ilaha illa huwa Allah shine allazi ubangijin da la ilaha illa huwa ba an bauta daga siyasi shi ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسي المبدي المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤكر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي وإن سنة سنة لكن الله قد riba daya wanda wato imam bukhari ya rawaito hadisin wato wanda imam turmidi ya fitar da hadisin wanda aka ce sunan nake allah guda goma sha daya malam yake cewa ya zo a hadisi wato inna allah azza wa jalla lahu tis'atun wa tis'una isman yana da sunan nake guda 99 man a hasaha da kalar janna duk wanda ya hada cewa ina sunan nakin zai shiga gidan aljanna shine yake cewa huwa lahu lillahi har zuwa karshe a har zuwa karshen ruwaya wanda shi mai tafsiri ya ambata kuma ya zaɓi wannan ruwaya din akwai wata ruwaya da ta zo da wadan sunan nakin akwai mai sunan nake 70 akwai mai sunan nake 70 da wani abu to amma wannan ruwaya da ta zo da guda 99 wato shi a jalaluddin muhalli ita ya zaba malam ya ce duk da cewa hadisin waɗansu malamai sun yi masa raddi ta fuskoki sun kai guda biyar saboda amma wannan duk da haka malam ya ce wannan riwaya ita ce a hassun riwayatul warida wato ita ce a sahun riwayatul warida riwayan da tafi wato inganci akwai daga cikin wato riwayar da ke cewa inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman Allah yana da sunan da ke guda 99 mi'atun gairu wahida 100 ba daya wato innahu wato cewa Allah yana da sunan da ke 100 ba daya wa ma min abdin ya da'u biha babu wani bawa da zai roki Allah da waɗannan sunanaki illa wajaba lahu aljanna face Allah ya wajabta masa shiga gidan aljanna wa minha yana daga cikin hadisan da suke magana akan sunan Allah ɗari ba ɗaya da manzon Allah yake cewa inna lillahi tis'atun wa tis'una isman Allah yana da sunan da ke guda ɗari ba ɗaya man ahasa kulluha da kala janna duk wanda ya haddace su zai shiga gidan aljanna as'alullah ta'ala ya ce yana roƙon Allah ar-Rahmanur Rahim al-Ilah ar-Rabb wato al-Ilah ubangiji ar-Rabb wanda yake ubangiji har zuwa ƙarshe wa minha akwai har yanzu a daga hadisan da suka don gani da falalan wa'annan wato sunanakin Allah yake cewa inna lillahi azza wa jalla tas'atun wa tis'ina isman ubangiji mai girma da buwaya yana da sunanaki guda 99 mi'atun illa wahida 100 ne babu daya innahu witrun Allah mara ne yuhibbul wutura yana son mara mana wato Allah wato mara ne shine kishiyar cika kenan ko kuma yana son abin da yake mara man hafiza hada kala janna duk wanda ya haddace sai shiga aljanna su ne Allahul wahidu samad sai ya karanta su a wannan ruwaya din kenan akwai kuma ruwayan da yake cewa inna lillahi ta'ala mi'atu ismin Allah yana da suna ɗari gaira ismin banda suna ɗaya ma'ana dai casa'in da tarin kenan man da abiha istajaba Allah lahu duk wanda ya roki Allah da waɗannan sunan da ke ɗari ɗaya Allah zai amsa masa malai yake cewa kullu hafi jami'i sagir dukkan wayannan hadisai wato malai ya kawo su a cikin jami'i sagir a cikin harafin hamza wato zuwa nun sannan an karɓo hadisi daga Ali bin Abi Talib daga Abu Huraira a kan wayannan maganganu to wayannan sunanaki na ubangiji malamai sun yi bayaninsu kamar haka a da ya ce wato allah maɗaukakin sarki yana da sunanaki guda ɗari ba ɗaya sai ya fara da allahu huwallahu ya ce huwallahu da zila ilaha illahuwa almaliku alkudusu assalamu almuminu almuhaminu har zuwa ƙarshe kaga allahu shine na farko sai ya ce allahu nan huwa azamul asma'il mazkura shine mafi girma a cikin duk sunanakin ubangiji wanda ake kiransa da su a kaga a cikin sallah in zaka bude sallah duk da cewa aljalilu sunan Allah ne al'azimu sunan Allah ne alkabiru sunan Allah ne amma cewa kake Allahu saboda girman sunan mun gane ko ba za ka ce aljalilu akbar ba al'azimu akbar alkabiru akbar sai dai ka ce Allahu akbar in ka faɗi wancan ba a yadda ba a sallah Allahu ne dole da shi za ka buɗe sallah amma sauran ma duk sunan Allah ne kuma suna nuna Allah mai girma ne amma dole sai dai ka ce Allahu akbar Allah wanda yake wato mai girma shine ma yake cewa huwa azamul asma'il mazkura shine suna wanda yafi girma li kaulihi jami'an li jami'il asma'i was sifat domin sunan Allahu ya hada dukkan wato wayannan sunan naki da kuma siffofi waɗanda suke wato manya wa huwa wato alamun ala zatil wajibul wujudul musamma li jami'il mahamid karmar Allahu ya ce wata alama ce alami ne da take nuna zatin Ubangiji wanda yake samamman zati wato wanda yake wanda yake wajabta samuwar zatin zatin Ubangiji wajibi ne ya zama samamme shi ne wanda ake ambatonsa wato da jami'il mahamid ga dukkan ababen godiya dukkan ababen godiya sannan wato wa'al kalmar al ɗin da ya ce allahu malam ya ce lazimatun lahu wato ita ta lazimci wannan suna ne a'a ba saboda ta'arifi ba ne wannan alif da lam ɗin ba na ma'arifa ba ne a wa'annan a lazimce suke a cikin wannan sunan saboda haka shi kalmar allahu ba suna ba ne da aka tsago shi daga cikin wani suna mun gane ko suna ne wanda yake da cikakkiyar kamala suna ne na Allah subhanahu wataala ma'ana ba a tsago shi a jikin kowane irin wato wani abu ba shine sunan da yake ya riga ya kowane suna sannan kowane suna da ya zo kuma ya zo wato bayansa ne wato jalla jalaluhu shine allazi la ilaha illa huwa shi wannan allahu shine ubangiji wanda yake babu wani an bauta da gaskiya illa huwa sai shi kaga wannan siffa ne na ismul jalil na sunan ubangiji din mai girma menene siffar Allahu to Allahu shine sarkin da babu an bauta da gaskiya sai shi shine ai allazi la ma'abu da gairu wadansu malaman suka ce ai babu ma sarkin da za a bauta masa da ƙaryar ma da ƙaryar ma ba an bautawa din balle kuma da gaskiya ar-rahman shine almun'im mai ni'imta mutane wato bijalalin ni'ima bijalalin ni'am da kuma wato ni'imomi manya-manya shi ya halicci rana saboda ya ni'imta mutane ya halicci wata ya halicci taurari ya halicci sama ya halicci kasa ya halicci ruwa ya halicci dare ya halicci rana duk ya yi wa'yana ni'imomi kuma ce bayansa masu yi masa biyayya da masu saba masa duk su ci gajiyarsu shine rahamaniya shine yake saki ni'imarsa wato baya la'akari wato da wa za ta shafa Allah zai yi ruwa a lokacin da yake ruwan saman ma wani a lokacin ma saban Allah yake yi amma Allah kuma yana masa ruwa a gonarsa kuma yana saba masa a gida saboda haka rahamaniya ne zai ba kowa da mai binsa da mai saba masa shine ma'ana almun'imu bi jala'ilin na'am shine mai ni'imtawa wato da ni'imomi manya manya wato wato zai ba da kaiman zai ba kowa wa kaifa zai ba koyaya shine duniyawi wa ukurawi mai ni'imtawa a duniya da lahira zahiratun wa batina a koyi da a bayyane rasu malaman suka ce ar-rahman din ni'imar tasa da duniyar da lahira ma du haka ne amma don sai suka tantance suka ce ar-rahman yana ba da baiwarsa a kowa amma a duniya ne ar-rahim kuma ita ce keɓe baiwar sai masu yi masa da'a wannan kuma ita ce bai wallahi hira kenan ita ce aljannarsa arrahimu shine almun'imu bi daqa'i'in ni'am shine yake ba da wato ni'imomi masu zurfi kamar gidan aljanna wato kamman wa kaifan kenan su ma a duniya ko a lahira haka wurin su malaman suka ce a fili ko a boye sannan wato ni'imomin nan da Allah yake bayarwa kamar misalin ƙarin imani ba da ilimi wato ba wa mutane basira sa mutane su dace akan yin abu daidai ba wa mutane lafiya ba mutane ji ba mutane kallo ba mutane damar magana ba mutane wato ganewa tsakanin mummunan abu da kyakkyawan abu duk wannan yana daga cikin baiwa da Allah ke wa dan adam a dalilin rahamaniyarsa al-malik da Allah ya ce al-maliku shine al-mutasarrifu fi khalqi bil ijad wal idami Allah shi yake juya bayinsa ya samar da wani ya kashe wani ya samar da wani ya kashe wani a rana daya sai wata mace ta haifi yaya biyu wata ta haifi uku anguwa daya haifi yara da yawa gari daya haifi yara da yawa a rana ɗayan kuma sai ya haɗo waɗansu wannan ya fito daga wancan gidan wannan ya fito daga wancan gidan wannan ya fito daga wancan garin wannan ya haɗa sa mota daya sai ya je kashe su gaba daya to haka ubangiji yake shine mai mulki mai cikakken mulkin da yake abin da ya ga dama babu wanda ya sai tambaye shi la yasalu amma yafalu wa hum yasalun Allah ba a tambayen sa me yasa kai haka mutane ne ake tambayen su saboda haka malam yace al-maliku shine mai mulkin da yake sarrafa bayansa yake sarrafa abin da ya halitta cikakkiyar sarrafawa wajen samar da abu ko kuma wato wajen rasa abu kuna buƙatar ruwan sama kuna tsananin buƙatar ruwan sama hadiri ya haɗu ya ci da Allah ya zuba muku ruwan sama har ku ji ya ishe ku ina ma da za a ɗauki hadirin ya wuce waɗansu kuma sai ya sau musu iska sai ya wuce bai musu kodin ba haka Allah yake ya ba wasu ya hana wasu ya ba wasu ya ƙara musu har su jima ni'imar ta musu yawa za ta zama musu musiba al-quddusu al-quddusu shine ubangiji wanda yake tsarkakakken sarki shine al-munazzahu an sifatul hawadis Allah tsarkakakke ne gaba dangane da wata sufa irin ta abin halitta Allah ce yana da hannu sai ka ce Allah yana da hannu shi ya sanya hannun sa yake kar ka yi tunanin hannun Allah irin hannun dan adam ne da yake kama abu da shi da ya ce yana da hannu ka ce yana da hannu yana ji eh yana ji amma jinsa kar ka siffanta da irin jin dan adam ta kunne ta yi da in an toshe kunnen dan adam din ba zai ji ba Allah yana kallo kar ka yi tsammanin kallon Allah irin kallon dan adam ne ta ido ta yi da in an rufe idanun ko an tsokane idanun dan adam din ba zai kalla ba in ya ce yana da abu ka ce yana da abu yaya abin yake shi ya baro kansa sani saboda mi saboda ma'aunin laisa ka mislihi shay babu abin da ya kama da Allah wato yake ce wa ta biya kibal malik Allah ya zo da kalmar al-quddus bayan ya zo da al-maliku malam yace menene hikima sai da Allah ce al-maliku sai ce al-quddus sai aka ce lidaf'i tawahhum wato dan alaba mutum da dimuwa wato saboda kada a jingina wa Allah wato wani abin da bai dace da shi ba kamar da ake jingina wa wato masu mulki in mai mulki ya tumbatsa sai ya ce wa talakawansa ana rabbukum al'ala ni ne ubangijinku babban ba haka fir'auna ya faɗa ba Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi fir'auna yayi girman kai a bayan kasa da ya tumbatsa da mulki ya ga ya gina fadar da take wato wato fada wadda take ta wadda ta fice a zamaninsa aka jawo teku ta ginin fada yana fitowa a fada jirgin ruwa zai shiga a kai shi inda za a kai shi ran gadinsa teku ta kewaye fadarsa ya ga allah ya masa komi na ni'ima sai tara mutanen sai ce musu ana rabu kuma la'ala ne ne ubangijinku babban to sai ubangiji bayan ya ce almaliku sai ya kawo alkudusu kuma allah ya tsarkake kansa gabarin dukkan abin da bai dace da shi ba saboda haka kowane sarki zai iya samun nakasu zai iya samun nakasu to amma ban da Allah subhanahu wataala tsarkakeke ne gabarin duk wani tawaya kowace iri kowace iri sannan sai assalamu Allah shine assalamu kubutacce ne gabarin duk wani abin da bai dace da shi ba sannan kuma mai kubutar da duk wanda ya nemi kubucewa wato shine wato Allah shine mai kubutarwa daga dukkan abin jin tsoro daga dukkan abin da ka iya halakar da mutum shi yasa manzon Allah zai zo jikin gadar saradi ya tsaya ranar tashin alkiyama ranar in za a tsallaka saradi dan Allah ce wa in minkum ila wariduha kowa a cikin ku sai ya bi ta kan gadar har wani ma daga cikin magabata yake cewa shi kullum in ya wuni in ya zai kwanta ya ta kuka almajiran sa tambaye shi malam ya aka yi ce shi abu ɗaya ne ke tar masa da hankali ya ce Allah ya ce kowa sai ya bi ta kan gadar siradi amma Allah bai ce kowa zai tsallake ba ya ce wa in minkum illa wariduha kowanku sai ya gangara ta kan gadar siradi ya ce to amma ba ce kowa kuma zai ketare ba ya ce to yanzu rikicin ban sani ba ni ina daga cikin wanda su ketare ko kuma bana daga ciki to wannan ya ce shi yasa kullum in yana karanta alkurani ya zo gunnan ya ce sai ta kuka ya ta kuka kamar idanunsa zai fita saboda haka Allah shi yake kubutar da mutum daga dukkan abin da yake jin wato wato tsoron zai iya halakar da shi ko kuma ai alladhi yusallimu ala ibadi Allah shi wato shine abin miƙa wuya ga bayi bayi kowa yana miƙa wuya ga Allah kowa yana da bukata a gurin Allah kowa da kafiri da musulmi da yaro da babba da dabba da kwari da mutane da aljanu da kowa yana da bukata a gurin Allah Allah kuma bashi da bukata a gurin kowa al-mu'min Allah sifata kanta al-mu'min ma'ana al-musaddiqu li risalati bil mu'jizati shine ubangijin da ake gaskata shi wato da risalarsa mai aiko manzanci na gaskiya ta hanyar aiko mu'jizozi ko kuma ya bawa wato karama a masoyansa ko ya bawa wato karama a bayansa muminai sannan har yanzu shine al-muhaimin wato shine al-muttali ala khataratul qulubi shine al-muhaimin duk abin da ya damu dan adam wato in yi kinkimu bukatarsa sai ya nufi wajen Allah Allah shi ne wanda ake nufi da biyan bukata al'azizu Allah shi ne mabuwayi wato mai rinjaye Allah kullum yana siffanta kansa wa huwa al'azizu wa huwa al'azizu wa huwa al'azizu wa huwa al'azizu saboda dan adam ya je da cewa babu wani abin da ya fi karfin Allah babu abin da ya fi karfin Allah Allah kuma ya fi karfin kowa shi yasa ke cewa shi mabuwayi ne shi ne buwayi gagara misali wato ubangiji shi mai rinjaye ne a cikin dukkan lamarinsa wa'annan aka ce suna da cikin sifatul jilali siffa wanda suke madaukakan siffofi sannan Allah ce shine aljabbaru shine mai dora kariya ta ce a wani yanzu yanzu na ya karye yanzu wani harkar ba irin da ba yanzu aka ce wani ya karye harkar ba irin da ba kana tsamma za ka same shi mai dori ya ɗora masa itace a kafa ne kara a kafa alarama nan ce wani ya karye a ba za ka je ka samu an ɗora masa kara a kafa na karya ba wannan karya ake nufi ba ko to wannan din ma Allah ne mai dora ta wannan din ma shine aljabbaru lokacin da mai dori ya jera itacensa karansa ya sa tsumma ya daure in ya gama sai ce maka to Allah ya sauwake shi yanzu ya gama nasa sauran kuma na Allah ne Allah shi zai tsarar da kashin ya hada shi wata ran an warke sai a ce ai kashin ya hade Allah ne ya hada shine aljabbaru mai dora kariya kaza sai ta karye ita da kanta ta doro baka kira mai dorin ba mutum da ma saboda gatarsa ne in an bar shi haka zai doro da izinin Allah saboda aljabbaru to kuma in dan kasuwan ne ma ya karye wata rana sai in ka dawo ka ce a wani da abubuwa gaba ɗaya da hanya ta shiga ɗaki amma da abubuwa ka duba ya sai ya can ma ya gini ya sai ya can ma ya gini can ma ya sai ya can ma ya sai to kaga ya dori kenan Allah ya dora shi to aljabbaru kenan Allah shine mai dora kariya saboda haka duk wanda ya kare ya koma gun Allah sai yasa manzon Allah ya ce Allahumma la malja minka wala manja minka illa ilaika Allah babu wanda zai yake neman gurin buya ko yake neman wato wata mafaka daga gare ka sai dai ya koma gurinka malamai suka ce in kai fada da Allah to babu fa inda zaka je ka buya sai dai ka koma gun Allah in kai fada da Allah to maza maza koma gurinsa a nan gurin buyar take aljabaru sai almutakabbiru Allah shine mai girma shine yake cewa alkibriya uridai girman kai mayafina ne man albasahu azallahu duk wanda ya daura mun shi to ni ko sai na kaskanta shi saboda siffa ce ta Allah alkibriya kaji ka isa kafu komi to Allah ne kure mai wannan siffar saboda haka yake cewa girman kai mai yafi na ne a wani ruwa yake cewa alkibir ya uridai girman kai mai yafi na ne faman na za'a ne fihima wato kasamtu duk wanda ya cire min a jikina Allah ce sai na karya shi saboda haka wannan alkibur kenan girman kai shine Allah ce almutakabbir Allah shine mai girma da girma magirmame hadisin kudusi da yake cewa al'azamatu izari wato girman kai mai yafi na ne gashi na ruwayoyi daban-daban alkhaliku Allah shine mai yin halitta shine mahalicci shine alkhalik malamai suka ce shine wato wanda ya halitta a lokacin da babu ita ba tare da ya ga misali a wani guri ba shine al-mawjudu lil makhluqati min al-adami shi ya samar da dukkan halittar nan daga babu da babu su shi ya samar da su sannan Allah ya ce al-bari shine mai warkarwa shine wato al-mubri'u min al-asqami mai warkar da mutane daga cututtuka ko kuma ubangiji wato shine mai bayyana da abin da ya buya mun gane ko Allah shi ke bayyana da abin da yake boye wasu ka ce albari'u shine mai fitar da abin da yake fili da yake boye almusawwir shine Allah mai surantawa almusawwir duk abin da kaga ya suranta zai suranta mace za ta haifi yara guda uku a cikinta amma kaga ɗaya fari kaga ɗaya gajere ɗaya dogo wani ya zo yana in'ina wani ya zo baya in'ina wani ya zo ba idansa manya-manya wani ya zo idanun kanana wani ya zo mai kyauta wani ya zo mai rowa wani ya zo mai fishi da saurin cinziri wani kuma ya zo mai haƙuri da sanyin jini kowa Allah shi yake suranta shi ne almusawiru sai ga mutum ya haifi yaya kowa daban kowa daban saboda haka shi ne almusawiru shi yake surantawa yadda ya ga dama a cikin mahaifa sannan kuma wato Allah shine al-gaffaru shine mai yawan gafara kenan ma'khudhu min al-gufri wato Allah shine mai suturcewa an ce al-gaffaru sai kai masa laifi sai ya rufe maka laifin sai ya yafe maka yana cewa na fi karfin in rufa maka asiri a gidan duniya a lahira kuma tona maka asiri sai dai an ka tona kan asiri ta hanyar kin tuba amma duk laifin da kai da tsakaninka da Allah ne in dai Allah bai bayyana wa jama'a laifin ba ka tuba wallahi an gama wani magana haka shiga dake kai saban Allah da kai sai Allah ka fito ba wanda ya sani sai Allah to in kwayi da ba wanda ya sani nan kuma ka duba ka shiga dakin ka sake tuba wa Allah to Allah zai yafe maka kuma ba wanda zai sani shine al-ghafaru al-qaharu ubangiji shine wato mai linjayi Allah shine mai linjayi shine ma'abucin damka shine wato zulbashir shadid Allah shine mai danka duk wanda Allah kama shi ba zai kwace ba ba zai kwace ba da Allah ya danki fir'auna ya danna shi a ruwa ya daga shi sai ya ce ya yi imani da wannan da 'yan bani isra'ila suka yi imani da shi shi ma yau musulmi ne Allah ya ce masa sai yau malamai suka ce cikin rahamar ubangiji kila da ya ambaci sunan Allah dan Allah sai ya bashi amma sai ce ya yi imani da wannan da 'yan bani isra'il suka yi imani da shi shi ma musulmi ne ko haka ya faɗa la ilaha illallazi amana bihi bani isra'ila ya ce amantu
annahu la ilaha annahu la ilaha illa ko illallazi amana bihi ka gani ya yi imani da wannan ubangijin da 'yan bani isra'ila suka yi imani da shi ya ce yana daga cikin musulmi shi ma Allah ce masa al'ana sai yanzu wa kada sai ta min kablu ko wa kada sai ta kablu ai da ka saba an yi an yi ka imanin ka ki wa kunta minal mufsidin ka zama kana da cikin wato mabarnata saboda haka an Allah ya danki mutum ba Allah ya ce shine alwahab alwahab ma abucin kyauta ya baka ya kara maka ya baka ya kara maka idan Allah ya ga dama ya sa maka albarka a cikin kasuwancin ka neman ka kuna zaune da mutane sai ka tara kasa ka dura a leda ka dauka ka shiga kasuwa wani sai ya biya ka wani kuma sai ya dauki hatsi ya ta yawo ya ta yawo ya rasa mai saya haka Allah yake kyauta sai baka ya kara maka yana baka kuma gwargwadon yadda ya yanka maka ko ga ga gonar ka ga gonar makwabcinka ka yi wahala amma ga gonar makwabcinka kuma ta fita ka aiwa musamman aiwar wake sai ga kayi feshi kayi watsa tokar ka watsa kasar kayi komin duk abin da ake kayi ga wakin ya gyayuwa sai ga makocinka kuma bai yi feshin ba bai ma zuwa gewaya sosai kamar bari aka yi gonarsa to haka Allah yake idan hankalin ka ya tashi to sai ka rasa lada shine al-wahhab wato ubangiji mai kyauta kenan ana kiran Allah alwahabu saboda yadda Allah ke tura mutane lada kai aiki daya sai baka lada goma kai aiki daya sai Allah baka lada saba'in kai aiki daya sai Allah baka lada ɗari bakwai kai aiki daya sai Allah ya tura maka ladan ma ce ku je ku bashi baki daga mala'iku ba san suka tura maka ba Allah ya ce inna ma yufa sabiruna ajrahum bighairi hisabin tura maka ba baki daga to sannan ya ce shine alwa'ar razaku mai arzutawa duk mai neman arziki ya koma gurinsa a duniya da lahira yana cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata dabba da take dunduke a ban kasa face abincinta da abin shanta da abin bukata ta a wajen Allah yake wato shine ma'anar arzaku malamai suka ce arziki kashi biyu ne wato akwai na zahiri shine kamar abinci da za a ba mutum akwai kuma wato arziki na baɗi ne kamar ilimi da wasu asarar da za a ba mutum da wasu ilimomi na ma'arifa na waƙa'iku ta wa'ina su ma'arziki ne sannan waɗansu malaman suka ce kuma akwai arziki har yanzu na jiki wanda Allah zai arzuta ka da lafiya kaga wani ya rayu kullum a cikin rashin lafiya kaga kuma wani ya rayu kullum shi in kace masa ciwon kai ce shi kan bai san ciwon kai ba bai taba jin ciwon kai ba amma wani kuma kullum kullum yana hanyar kemis yana hanyar gurin masu maganin gargajiya kullum lafiyar taki haka kuma zai rayu Allah kuma ya masa nisan kwana tun tashinsa a cikin laulayi yake har ya kare rayuwa sai kuma zuwa ga Allah wani kuma tun tashinsa a cikin lafiya yake sai ya manta ran da zai yi mura ya manta to haka Allah yake sannan kuma gashi nan dai malamai sun yi ta bayanin arzikin akwai arziki da Allah yake ba ruhin mutum da sauransu sannan sai ce alfatahu ubangiji shine mai ba da rinjaye mai ba da budi mai budi to duka abin da mutum yake neman budi a kansa wato ita wuridin ya fatahu ya fatahu Allah zai bude masa sannan ya ce al'alimu shine mabucin ilimi al'alim shine zul ilm wannan siffa ce azaliya wato alƙa'ima bai zati Allah mai ilimi ne wato siffarsa ce ta tumfil azal sannan Allah ya ce shi ne alƙabid mai riƙewa kana cikin fantamawa sai Allah ya riƙe ko lafiya ta ka ya riƙe ta ko arzikin ya riƙe din ni'imar da ya baka sai ya riƙe ta shine wallahu ya kabidu wa yabsut Allah shi yake rikewa kuma shi yake bayarwa saboda haka yan kaji abubuwa sun sun ki sakewa to Allah ne dai rike in bayi suna saba wa Allah sabo yawa ban kasa Allah sai ya rike ruwan sama saboda haka sai an je ana ta roƙon ruwa ana ta roƙon ruwa kowa hankalinsa ya tashi an koma zuwa ga Allah sannan Allah kuma sai ya sake abin da ya rike din to shine alqabidu mai rike arziki wato ko karɓar rayukan mutane ko kuma ya rike ni'imar da yawan mutane domin mutane su dawo kan hankalinsu sannan albasitu shine mai shimfiɗa mutane arziki wato shine albasitu ubangiji shi yake shimfiɗa arziki a wanda ya ga dama sannan alhafidu shine mai kaskantawa ya daga wani na ya kuma sauke wani sai ya daga wani sai ya sauke wani mun karanta wata ranar kisar tsere da aka yi na raƙuma a madina da godiyar manzan Allah salman da aka tsere mata sabon manzan Allah ransu ya ɓaci saboda munafukai suna ta dariya wayan tsere taguwar manzan Allah hankalinsu ya tashi manzan Allah ya ga hankalinsu har ya sai da a fuskar su sun damu ya ce me yake faruwa ce rasulullahi godiyar nan an tsere mata sai ya ce ai duniya ne ya ce haƙƙun alallahi wannan tabbatacce ne a wajen Allah Allah ya tafiya shi fi duniya illa wa ba'u duk abin da Allah ya daga shi a duniya wata ran sai ya sauke shi kasa kawai da ka wannan kalma hankalinku ya tashi a je lahira bana gani a duniya kam duk wani abin da yake wata ran ana cewa wane ne wane ne wane ne wata ran sai ka ji shiru ba labari kuma a kowane fage a kowane fage na rayuwa a fagen ilimi a fagen kasuwanci a fagen noma a fagen kiwo a fagen mulki duk wanan da ake nuna shi to wata rana wani za a nuna ba shi ba haka Allah yake wai mai waka ce wa duniya kina dagawa kina ajewa ko wayan kika dauke shi duniya ki ajiye sannu sannu to haka dai Allah ya lamarin sa baka mutu ba ma sai kaga kuma kana zaune sai dai ka nemi labari ne kaga ana ta wucewa lafiya kuwa amma yan shekarun baya da kai ake shirya komi amma yanzu dalili kuma kana zaune a fito ma da abin zaman kana zaune kaga mutane suna ta wuce ka cinna kana ta wucewa nan ana yin kudin nan lafiya kuwa sai an baka labari saboda mai zamanin ka ya wuce haka sabon maza da hankalin su ya tashi lokacin da aka yakin uhudu aka karkashe sabon manzon Allah mutum saba'in suka yi mutuwar shahada aka ji wa da yawa rauni sai suka daga cewa anna haza ya za a yi mana haka manzan Allah na cikin alkur'ani na cikin mu ne mutanen Allah mutanen maka su zo su mana wannan ta'annuti Allah ce haka duniya take yace wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi haka kwanakin suke muke jujjuya su akan mutane yau mu baka gobe mu karbe mu ba wani jibi mu baka gobe mu karbe mu ba wani gata mu baku a garu citta mu ba wasu garin haka duniya take yace in takunu talamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamuna in da kun jira dadi in yanzu kun jira dadi a uhudu abin da aka yi muku fa innahu ya'lamuna ai su ma sun jira dadin abin da kuka musu a badar kama ta'lamuna kama da kuka jira dadi a badar kun kashe musu manya manyan mutanen maka mutum 70 kun kama 70 kun daure fursunonin yaki kun sako su a gaba tinkis tinkis har madina in kun ji ciwo yau abin da suka yi muku a uhudu to su ma sun ji ciwon abin da kuka yi musu a badar Allah ce wa tilkal ayyam haka kwanakin duniya suke nudawilu ha bainan nasi muke jujjuya su tsakanin mutane yau nasararka gobe rashin nasararka to shine wato ubangiji shine alkhafidu mai kaskantawa shine kuma arrafi'u mai dagawa shine arrafi'u mai dagawa sai ga ya daga wani ba dan kowa ba sai ka ji ya zama dan kowa sai ka ji ya zama kowa yana nan yana kowa yana kowa wata nan sai gaje yana ajiye an ajiye shi sai dai yan jarida suna zuwa gidan suna hira da shi da duk irin tsofaffin shugabannin kasar nan sai dai yan jarida zai gidajen su hira da su kaɗan ne daga cikin su masu ɗan abin da ake ɗan murɗa siyasar ƙasar da su amma waɗansu shiru zamani ya fakar da su kamar da ba su bane duniya take sauraro to haka ne arrafi'u da alkhafidu kamar alqabidu ne da albasitu Allah ya baka wani kuma ya karbe wannan kuma ya daga wani wani kuma ya sauke shi lokaci ya yi mu kare fahimtar siffofin Allah ɗin ban Allah sa gobe mun zo inda lokaci za mu kare sa tsatsaye sai kuma mu kare sa sauran ayoyin da malai karanta mana a yake cewa wato falillahi al-asma'ul husna kul ka gaya musu udu'ullaha ku kira Allah a udu'ur rahman ko ku kira ar-rahman ayyan mata da kowanne kuka kira daga cikin Allahu ko Ar-Rahmanu nan Allah ya ce falawul asma'ul husna banda wa'annan ma akwai wadansu sunan nake masu kyau wato ku kira shi da su wato in kuna so wala ko Allah ya ce wala ta zahabi salatika kar ka bayyana karatun sallarka ya Muhammadu mushrikai su ji za su zage ka su zage alqur'ani za su zage wanda ya saukar da alqur'anin ma wala tukafir biha kar kuma ka koyi kai karatun a asirce domin sahabbanka suna jin karatun alkur'ani zai amfane su wabta gibe na zalika sabila ka riƙi wata hanya tsaka-tsakiya tsakanin ɗaga murya da kuma yi a ɓoye wato sai ka yi ƙasa-ƙasa sahabbanka su ji kurin don ya amfane su a za mu tsaya na abin da muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana mun zo ƙarshen sura amma saboda muna jin bayanan suna na shin Allah nan za mu yi haƙuri gobe mu ƙarasa insha Allah a ƙarshen suratul Isra'i wannan shine ƙarshen abin da shi wato imamu suyuti ya rubuta domin shi jalaluddin muhalli shine mai jalalini to dai ta zai rubuta littafin jalalini sai ya fara daga farkon suratul kahfi sai ya yi har qul a'udhu birabbin nasi da ya je nasi sai ya fatiha da ya fatiha kan kuma zai dauko talatin din sama Allah kuma sai ya karbi ransa to shine wato jalaluddin suyudi shi kuma ya ce to insha Allah ya roki Allah ya istikara ya ce yana so ya cika burin wannan malami na yin tafsirin alkur'ani shine shi kuma sai ya ɗauko daga bakara sai ya kawo nan ƙarshen suratul isra'i to kuma sai ya koma ya ce to bari ya fatiya sai sake yin tasa ya sake tafsirin fatiya din ba shi ta jalaluddin muhalli din ba saboda ya zama ya tafi shi yana da talatin cif daga fatatul kitabi har zuwa ƙarshen suratul isra'i sannan kuma shi kuma jalaluddin al-muhalli yana daga farkon suratul kafi har zuwa wato ƙarshen wal a'udhu birabbin nasi muna roƙon Allah kai musu ladan su a mu da muka karanta mu ma Allah sa mu musharaka da su cikin wannan lada amin da muka karanta daidai Allah ba mu lada mu kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya fi mana shi yasa ake cewa jalalai ne eh littafi ne da malamai biyu suka rubuta shi biro na wannan daban ne ita ma tambaya ne to na ba irin tambayar masu tsara hanya ba ne na to